من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. زم في درسنا أربعين بدا ومن سعد وعبد shi da biyar wanda ya zo mana na musulunci biyar da watan ɗaya hijiran Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari da ashirin da shida. الفصل الثاني في تحضيره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فصل شنو فقط عند دور مغنى كم درجة مغنى الله. bayanin cewa annabi yana da haƙƙin shi da yaji a kan mu wanda duk da yi ba ko bai ba da ko ba bai san shi haƙƙin manzon Allah da yake kansa ba kuma bai aikata Muhammadu Rasulullah ba na ɗaya an kome na shi imanin kamilan fadikan la ta ɓarɓar da shak kai imanin da manzon Allah cikakken imanin da shi ke da cewa dukkan hadisin da ya tabbata manzon Allah ya faɗa yana ɗauke da hukunci ya zuwa nan hukuncin adalci ne dukkan hadisin da ya tabbata manzon Allah ya faɗa ina ɗauke da labarin kai zuwa nan labarin gaskiya ne kuma aka yi shi da biyu ka aje a cikin da shari'ar ta a cikin rayuwarka da biyu in ya ce a bari ka bari shi ne na uku na hudu in ya ce a yi kai na biyar ka sai shi fiye da yadda ka kanka da matarka da 'ya'yanka da iyayenka da dukkan duniya da baki daya wanda da ya da biyar din nan ba bai san cikin manzon Allah da ke kan sallallahu alaihi wasallam shi wannan ke ta hankar da ka kai shi ka ka kai abbanka da matanka a ƴaƴan gidanka da ahlul baitinka ka kuma kare sunnar ka kai fushi shi ne ka sunna ka ce ne san sunna fi tasbihu bil mahabbati wal qurb za ku yi wannan ba shi magana akan yadda manzon Allah ya samu daraja a wajen Allah na hanyar sanya shi tsoron Allah kuma da da'ayin Allah. Sha'adu zalikar afaru a sahihatu a dukkanin watattu ta tabbata. Tattatta an kuma sai a kefi ala an kuma sun musulmi a shakar kan musulmi suna kira mai da Allah a duba shi na tsoron Allah. أخبرنا أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وغيره أن تشيمة بنت أحمد حدثنا أحد الحيثمي وحدثنا حسين بن محمد بن الحافظ سماعا عليه حدثنا القاضي الشريف حدثنا عبد بن أحمد حدثنا أبو الحيثمي حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا كليب حدثنا أبو النضر بن شكر بن سعيد عن ابي سعيد عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم انه قال لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر وتجدد كون بذاتي الله با بعد ان تسري ابي بكر في بذاتينا بذاتي في ابو بكر يمشي قول قول بكر فكذا حاجه بكر ينقول قول بكر في ko ko da ake ana ba wani tafiya ta koli ilimi ba Allah ba ba da ba da soyayya ta ta koli da ta yi na abokan wanda ya nuna kenan a wajen manzon Allah babu wani mutum mai daraja bayan annabawa kamar Abu Bakar kenan matsayin Abu Bakar matsayin manzon Allah ne matsayin manzon Allah matsayin Abu Bakar ne saboda haka abokinka ne tun kafin annabta kuma suka kasance tare har zuwa ƙarshe shi ne wanda ya tsaya a kan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ke shi ta hanyar mamaki kana da yau kana ƙarfi bayan ka kuma kana yin ƙarfi sallallahu alaihi wasallam واشهد بك من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. الله يعبد منا وك الدرجه وين الضوء وين الشيطان. شيء النظام الحكم. هذا تحايل الى مزار الله. كم تحايل جيش التحايل. حضرت تحايل اجابه تحايل. شو تحايل؟ لا انت تعبين. جيبك انت تعبين. ما كنت تعبين. كان يتعبون الدكتور تعبين على الدكتور an tambayi manzo Allah duk duniya wa kada ko a maza yake Abu Bakar amma ta ko yake ƴar kwaita eh wa a a ƴar ko kenan ƴar Abu Bakar ya mutu fa Aisha kenan wa kada ko a duk mata yake na fi san Aisha ƴar ko yake Abu Bakar a ƴar ka ba ya fi san matarsa akan ƴarsa tafiya cikin sarki ma'aika kina yake da fatima kina son abin da nake so kike eh ku tafi ta aika in ba ki son aika to ba ki son abin da nake so na kai ma ba na son a duk yana so kai da bukata dan ɗan shi'a da san da ka kawo kenan ake kuma fatima ta so aisha sunna kuma manzon Allah yake so sannan kuma Allah kuma annabi yake حديث آخر وإن صاحبكم خليل الله شيء بالضبط بعد يوم تشيل أبو سنة ناكو شيء خليل الله بل بالضبط على جمع الله فانت حديث أبو البخاري وما حديث أحمد كنا رويته وعن طريق عبد الله بن مسعود اتخذ الله صاحبكم خليلا أنا يا لكلنا أشوف الناس عمل أيام بالعدل وعن ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الحجر له فلسطين هذا مرضان الله كن زينا سنة قراءة تتحدث النبي قال فخرج سيدنا مرضان الله يبكي حتى إذا دمعته سمعه فإذا كتب السيئة يتذاكر سنة تتحدث فسمع حديثا تجمع سنة وأتك فقال بعضهم في إيه كنت حدثت عجبا عملت ثبت ان الله اتخذ ابراهيم من خلقه خليلا الا يعرف ان ابراهيم قسم لا ينفع شنو قدم مكروهك وقال اخر ما زاد اعجب من كلام موسى كلم الله تكليما إذا هي أبدا تسمع مالك مستقر مجرد الله تعالى يدعى أنه سمع وقال آخر شيء فإذا كلمة الله يهوده هذا لا يجوز in fi kalmar Allah cikin farko kuma ruwan da Allah ya halitta ya jefa zuwa ga Maryam. Da kala akhir Adam tafahu Allah. Ya annabi Adam ya ce inna Allah tafa Adam wa Imran wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala al-alamin. Fakad alayhi taqaddama. Sai ko ya musu kallama. Fakala yake kashi ne ku kalamatu. Na da abin da yake cewa وعجبكم ناجح ثم ما شئت فلا إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا خليني ألا يأتي أن إبراهيم بالذنب موسى كذلك حتى الأمر إليه وموسى نبي الله أن موسى ثم ألا يأتي وهو كذلك فيما أنبأت من ذلك على وقد أزيد الله فلا فخر من يوم الله باب الفهد وأنا حاكم لواء الحمد يوم القيامة من ذنب الشكوك المكان القيامة ولا فخر باب الفحش وأنا أول شافع من فرقا من الشمسيكو وأول شفاء من فرقا من جزاء بأسيكو ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة عنده فارقا وفرع قوة الجنة الشمس بعد ذلك تعالى مثلا أنت هكا لا تكامل تكامل أفضل أتفول لنفسي أفضل تكامل أفضل كما رأيي a irin wannan kofar da ake zuwa ta da gwamnati da ake hana ɗan makalafa kama ta ɗan mutane na kwanci ba ta ita ce ko ta kafa wani sauce ko ta kafa wani abu. فيفتح الله لي ألا بيدي إلي فيدخل فيدخلني فيدخلني الله يتجدد من كتبك وما إن فقراء المؤمنين فأرد أن أشيك لك مؤمنين لا فقر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فقر مثل درجة مثل جنة مثل إساء مثل الخطر مثل مرتبة مثل جنة a dukkan mutanen farko da na ƙarshe na fahimta ba da alfahari ba. Ina bisa abin da ya faru da Allah da an yi ƙaunin ma su ta'ala da dinin don ta hadisi malamai sun ce a shahadar ta bayi. Kamar ta hattuka halittar ya ta har ɗauka babban nasari a hajjar turan fitowarsu an rubuta a cikin al'aura Hadisa Habibu Rahman ba wai Habibu Rahman kawai ba. قال القاضي ابو الحق اتقد الله تعالى اختلف في تفسير القله هذا من انسى قانون تفسر الاسماء انا من سوريا وعن وعقل في حرفها هذا الذي اخذ الحرفه فقال الخليل ما لا خليل في المنتهى الى الله اقول لا تفتح خليل وان انت يتفرع عن الله بعد يوم تركنا في الله توكيل خليل قال ابراهيم wanda aka ci yankaɗanka sai aka yi kayan ta duniya ni a rasu da an ani abba shi hanzar ma za ta ba ala da duk almakamar da shi ne mutum shi Allahu ta gani ya ce ya gana wata sarki an ce shi kaka ya yi shi za a yi so ke ba wai an kani kamar yadda aka umarce ka zartar da aka yi da aka umarce ka za ka same cikin masu shi ne wanda matarsa ta iya da zai ya ce kai zaji ya ji ya ce ya aje ko bai tambayi Allah ne yasa aka shiga ida ne Allah ya ce ya aje kare ko ya wasu ba a cikin wata tara kudin ne ne ya san gaji da mai ba sunan sa Allah ta ma duka 69 a cikin alqur'ani shi annabi ya ce sunan sa ya bayan annabi Musa الذي ليس من مطاعمه إليه ومحبته اختلافه لما دار علمه وتوالئك هذا كما أي شيء يكون أكل أو نفس يكون يتشهد الله كيف يقول الخليل المختص لما تتشهد فيه اختار هذا القول غير واحد غير واحد ما لم يجوا يتشهد من كثيرا يكون هذا أحد هذا شيء خليل الله فقال بعضهم أصل سنة الاستسقاء أستطيع في أركز أنت أنت يقول إبراهيم بن خليل الله لأنه كان فيه ذات حديثين كان ترى النبي إبراهيم خليل الله أبو أنا سم أبو جل الله ينا يشم أبو جل الله ينا يزداد أبو جل الله ينا تشيد أبو جل الله وقلت جعل في نفسه هو جعل به إماما لمن بعده فقلت الله يجب ذاتي وكما كان يحكي الجماعة الأمة بذات الحقائق وكذا وكما لو يتكي الخليل أصله الحكم المختار بالمنقطع haka mai bukata mai yankewa zuwa ga inda yake bukata kai shi ne kalilullah ma a kan da shirin kullati hukun da an ga su da kuma da zuwa al'ada ko kalla da zuwa al'ada ko shi bukata hukun da ma ibrahim an kira annabi shi kalilullah shi annabi kasara hadita ala rabbi domin ya ta bukatar sa a wajen Allah kawai wankafa shi da hannu shi ya yanke zuwa ga Allah da abin da ke shahararsa shi dan ya ji قبل غيره بكل بكاته تبوع لأن الله بقى إذ جاءه جبريل رواية قالوا كان ملائكة جبريل قالوا جاءوا المنزل لما تتم الزوجة عشان تكافر أن تتم الزوجة ولا تنسى نور معجز في النار والأجنة تأويتا فقال كانت يوم ملائكة جبريل أن عليك حاجة كان على بكاتا تتمكيتا قال أهلا إليك فلا sai gudun ka ne alƙali sai ya haɗu Allah wa ni'mal wakil wannan sun karshen ya tabbata cikin sai da bukari idan Allah sallallahu alaihi wasallam ya a alƙalin Abbas ya ce cikin da za a wuce abin rawa a cikin mutum sai ya haɗu Allah wa ni'mal wakil sanan manzon Allah shi sun da aka masa cikin dangi da kafaran maka da kawayensu الذين قال لهم الناس ثم الناس قد جمعوا لكم فاتقوا فزاده إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل sannan akwai mutu za mu tana cewa haɗu Allah wa ni'ima da ke wanda zai ba ta mafita zai ba ta hanyar da za ta taɓa da izinin ta. Fasala Abu Bakar Shukuru al'ummatu ta fasu mawaddati tatacciyar soyayya التي توجب الاختصاص وتتشجعه في الأنفاق تخلل الأسرار وفي أين وقت في الأنفاق التشريف وفي الأسرار في التوحيد والنسب وقال بعض أهل السنة المحبة هنا ومعناها الإسقاط بعد آية والإسقاط والإرقاق بكيف كان والتشفيق بكيف درجة والتشفيق بلا يشفيق وإذا ذلك في كتابه تعالى بقوله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل كلمة يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويؤدي من يشاء Yahudawa suka ce, Nasara ba suka ce ta hannu a zuwa mu gayan Allah ne. Hannu. Yahuda uku mu na gayan Allah ne. Sai ce in ka ga muku kalima ta kuma kan bin da ke kun. Ku gayan Allah ne ko ko Allah ne. Sai ba kuma Allah yake ta azaba. Ha? Kuma yana son ka ga mu azaba ba. Wannan ya nuna ku dan matsayin ka ce da inda zai mata azaba ba ka mata azaba. ko ko yi a haka suke haka yi ka cinye wanda yake kokarin faranta maka kai ba ka kokarin faranta maka kokarin ganin ka a cikin sa'ada da arziki sai ma kake kokarin ganin ka a cikin sa'ada da arziki wanda ke da haka yake yawa wanda ba ka mai fatan alheri ba ya ma fatan alheri ko ba ka da samu أوجب الله يوجد من محبوب جميع أن لا يؤاخذ بذنوب حسب إقام وانتهى بذنوب كما كده بذنوب قال هذا قال هذا والحكمة أقوى من النبوة لأن الدنيا قد تكون فيها حلاوة كما قال تعالى إن الحب وذكر إلى ذكر وهي لكم تحضرون السن حتى السن ما تكون بآية حتى يأتي لكم ذاك تتحدث ولا يستطيع أن تكون عداوة مع ولا أسامو أي مستقيم فهمكم دا إلي فإذا أسرت إبراهيم ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالقرآن Amma tafsirin manzon Allah da aka yi da aka yi bayan cewa manzon Allah ne na karko in ma sun kusa Isra'ilan lahi ko sun kira su da aka saboda sun yanke ne zuwa ga Allah kawai وحط حوائج الله عليه أنا كنت أرد بتأكيد ده الله قوي وانقطاع عمن دونه أنا كنت ينسى جبل من إلا كون عليه كون عليه والإشراف عن الحقائق أنا كنت يعطي ذكر مجتمع كنت جاهز والأقدام ده ذكر من سببي أو بإعادة الاختصاص منه تعالى لهما وكما بتكلم كيف أن تكون الله يأجل وتكون إنتاجه بطنا فعليا كيف تعرفت إحداهما أو يحيده وما خالد بواطن من أدل كل أسكن بقى كان من أسرار الحديث مثل جسم مرء في الحلة وما كانوا يشهده بطنا فعليا أدل أسكن جوه وما نكته بطنا أو نكته ko kuma saboda tantance su da ne da tantance su wanda a gare su tsaftace su ne da zuwa kuma tsaftace da tsarkake da wanke da jakka da inganta da gyara zukatan su amma su abu a cewa su da wani yake Allah kawai hatta lam kamil da wani sabbin mutum har ya zama tsayayyen wani Allah da fara'a ta kurka ta shiga ta kurka a cikin zukatan su ba da ka farko a yi kaɗan ya ƙashe na ko ya mamaye ya kuma shiga ya iya fita a cikin shafin su. Yadda za ka da ba'a ce za ka shiga da ta fito cewa alƙalilu man ya yi tafi da kan gobe ya fiye. Wanda zuciyarsa ba ta yarda ga wani sa ba. Ko in ba ku da ɗaya kawai yake tsaya ɗaya kawai yake. Ma'ana kan biyu lokacin da ta fi zan kashe. Ba zai rufe wani babban mutum na ƙoli ƙoli. Allah ba ta hakki a babakar halittu da abu da kan yi babban masaruna na sarki ya ce ne kowar da isra sai ya karanta kan musulunci da ta haɗa da shi da haka da mahaɗa da Bakta da farko da ma'u malamai sun yi labari a babul masu zurfin zukata ko masu karfin hankali har su zama arfa'i da a kowane sun hajjubin ra da ake masa karin ne da ajiyar girma Idan kun ce darajatul sunnati ai darajatul mahabba matsayin illa ko matsayin kauna da shirku kaga ana ma da abubuwan sawa kun ce duk ɗaya a ce maka halilullah a ce maka habibullah duk ɗaya an zai kusa albarka a cikin ta ala kowa al'asirin da kuka ya ce kulla ta fi daraja ta fi girma don haka manzon Allah halilullah ne ya ce bayan halilullah ne duk wanda ba ku ba da sai a Allah masa suna shi kaɗai ne yake da wani haɗari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Annabi Ibrahim shi ne yana da kira da kalilun da kuma wannan ta kira ta Ibrahim da kalilun wannan halitta wa ake tsara da shi kuma abin da yake Allah ya tsara hadisi inda aka nuna za ta kashe dukkan masoyi wato kalilun wal khalil illa habiban haka babu kuma خليل إلا حبيب ده حبيب إلا حبيب إنه خط إبراهيم بالخلة ومحمدا بمحبته شوف إيش ما كنا لما شوف تبقى أكيد خليل الله أكيد حبيب الله بالشيء إذا أنت الإبراهيم خليل الله أنت رام الله حبيب الله بعضهم قال شايف ما لقيت القرآن في الحياة جلسة الخلة أرفق فهو مثل خليل الحياة في دهجة يعتبر قومه wanda ya tafakar wannan kauli ya kafa hujja da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhidhan khalilan ghayra rabbi azza wa jalla lattakhadtu baba khair da zai ci wani mutum ba Allah ba wanda ya kauli ana da annabi sanan yadda hujja za ta ci ko mutum وقد أخلق المحبة فاطمة ربها وأسامة الغيور manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana son Fatima ta ce ita ba ta da kambin karantar matan gidan aljanna haka ya duko ƴaƴanta hakan da sai ne haka ita mata ana kiran ta hajjin nabi sunar annabi saboda da duk sahabbai da suka shahara manzo Allah yana kira su da ilmu uhibba ta tsara hujja ala mahabbata ta kuma fitar da kauna a fa'u min al-ihdati ta fi sunnatu daraja لأن درجة الحديث مدينة ترفع درجة الحديث إبراهيم. حلو ده الكلام. أصل المحبة الميل إلى ما يناسب المشي. فهو هو أظن ذو من العاطفة على أظن نفسه يمكن يكون لكن هذا في حق من يصح الميل إليه. أما أن يكون حق من لا يكفتها على الإسلام. domin ku sa'in halittu ta amfanuwa da daidaito a cikin kodin wafaƙa وهو خليق المخلوق إنه تحت درجة الحلقين أما الخالق أن تنظرهم على الإعراب شكوا الله تعالى بطريقة الشرع إلى جمهورة محبته لأبده تمثيله من سعادته فنرد لأن أكثر باوا تعليمة فرطرة حديث ثلاث كنت أحببت لي ألا أنا أكون باوا تكون وحتى تمثيله من سعادته ألا يباك إلا لازم المحبة ألا يثبت لك سيودا سعيد أرض da ikon kuma Allah ya tsare ka da tausikin kuma Allah ya maka mutafaka da ta hal a cikin babu irbi kuma Allah ya tattala maka sabubban da za ku kusantar da shi zuwa gare ku da idafatu rahmatihi alayhi da kuma jinjina rahmat ta zuwa gare ku da kuwa ha da kuma tsoro kan shi kashbul kujubi an kalbi a yaye maka hijabin zuciyarka ta ya rahu da kalbi har ya ganta da zuciyarka ولم يشعر ببصيرته يخليه يستفيد ببصيرته فيكون كما قال في حديث فإذا أعجبته أن سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي يبصر به فكل كان باوانا فإذا محزون فليس يحزن وجنن فليس جنن بسنة محرسة فليس يكون ولأن في أي أحد من هذا بعد كده راح انت رجعنا حديث وتوحش قعدت جنب الله شيخ كل قريت ده الله خير كيف ان الله يكفيكم والله اراد ان يحنا كل كده جبت الابن مع الله وصفاء الكذب كما قلت تتعلق اكثر بالانف خلاف الحركات لله كما يقرش كونه انت بكلمه ايمانك بسجدك شمسك duk abin da ya dan Allah dan Allah shi ne shi tsaya cikin sharuɗan fili guda biyu na karɓar aiki Allah da zai karɓi aikin mutum ba sai da sharuɗa guda biyar na ɗaya a ta'azir ka girma ma'allar da kake aikin saboda shi na biyu al-mahabbat ka kuma Allah da kake aikin saboda shi na uku al-jaza wal khawf kana fa'alin rahatka kana tsoron azabarka sannan na hudu al-ikhlas kai aiki don Allah kai da biyar al-mutaba'a ka bi manzon Allah a cikin aiki idan aiki ya rage furukan nan na cikin guda biyu al-ikhlas al-mutaba'a aiki ya bi to mutane dangane ikhlasi da mahabba sun ka ci gaba da ikhlasi da mutaba'a sun ka ci gaba hudu na ɗaya mallaka ikhlasi da mutaba'a akwai wanda aikinka don su aike kuma a cikin annabi ke shi gaskiya ce ta a duniya da lafiya ga ya shafi ga musaba don Allah ya ko yin aikinka da annabi ya karanta in ya kama da ke yi ke ikhlasun wa musaba'atu na biyu wanda ne ikhlasun ya kanta da zai musaba'atu akwai wanda aikinka don Allah yake yi amma ba yadda manzon Allah ya kare ba ka ta wahala kai ma gidan su za ka tafiya ba sannan ya aiki nan daga teku amma da matsalar take ba haka annabi yake a yi ba kuma aikin da aka yi shi ba shi da manzon Allah ya koyar ba Allah ba zai ba da lada ba yanzu misali ne a kan yalo kalkali kaje ka samu wani titi da ba a gina ba a gyara ba sai kai da kaje ka kira wani kamfani sai a man da zaman da san ka kada ka zo ka ba wannan kamfanin kan da sunanka sai ya ga cikin kaf sai ka je ka dan man ka sai ku jira ka za ku biya ta sai da ne aikin da kada ai ne sai ne amma ba a haɗa da ai to in ku ake kotu wa za a waje ta kun da kai aikin da ba sa ka ba kake sai an biya ta da kuma shi da ba ta ba wai ne ba ta idan har da aikin da manzon Allah ya sa ba da ake sa ran Allah ya biya in har Allah zai biya aiki ne ya biya aikin da ya sa ko ya biya aikin da ya sa ba sai da aikin yin wanda ya sa din da wanda ya sa din ba kaga ba shi shi kenan ma yake nan zai ko da mutane kenan ma da muhimmanci in har Allah zai biya aikin da ya sa ko ya biya aikin da ya sa ba yanda yadda aka ga ajiyar ki shi da yadda aka ga shi ma ajiyar ki to kai da kaga akan yadda aka ga din nan manki da wannan sai kuma kenan Allah ba zai biya aikin da ya sa ba لكن من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو ماذا؟ من عمل عمل ليس عليه امرنا يتشهد اي شيء انه بيقع اما هو هنا يتشهد suna ne da aisha ina da daga da ba ne ko wanda ya faɗa haka to shi ba idan da ma ƙara shi da shi yanda a'a mutum da ya aiki sai a nan gaba sai ai aiki ne a cikin musulunci dan annabi bai ba don annabi bai zama musulunci ba shi sai ya fice dan ba ya faɗa kuma da kuka zai ba ku da hawa da ba yana cikin musulunci amma annabi shi ba ya kalle shi annabi bai san ya san shi dan bai san ba in yadda annabi bai san ba shi ya fi kenan in ya ce annabi ya sani annabi ya san abu ya shi ba ba ɗaya da yanki ko da ya sani ne shi sa imamu malik imamu shafi biyar wasu a cikin littafin da ita samun sunna yake kuma mali ya ce duk wanda ya san abu kuma ya shigar da shi cikin addini faɗan da abu anna muhammadan ta kama risala kuka ya raba manzon Allah ya rage kana ta yana da kai abin da annabi bai ba bai ce ba ba a gaban ya tabbatar ba sai ko yana da kyau wallahi da yana da kyau da annabi da sabon dini sun da annabi da sabon dini da wallahi da kyau in dai da wani idan da kusan duniya ne ba a ba da lada amma in dai zai kawo Allah ake cikin da suke bauta wa Allah su ne Allah yake rabu Allah an da rabu Allah wannan ana yi da su su ka ji kenan wanda da aiki irin nasu ya kuma ba a da Allah ba to a cikin hausa kuma wannan hu mutaba'atun wa laysa lahu ikhlas كان عايزك تتأثر كنا يحكي فلا تجدون تتكلم عن النبي عقيدة الواسطية عقيدة التعاوية أهل كنا الله تعالى أن لا يكون فقال لي يا أخي وصلنا لصالح ثلاثي بعد وصلنا إذا كنت إلى إخلاصي بعد يرتب إليه إخلاصي في كان إلى كنا يرتب إليه كيف نحن إخلاصي في كنا إذا الله أخر كنا فوالي كنا ليس له إخلاص ولا متعاوات shi ba zai yi kawo ba dan Allah yake ba ko ba a kan sun da aka yake ba wannan shi ne a kake كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن شبه إن شاء الله تعالى أنت فينا القرآن ابن كثير بغداد ورضا بغداد إيشي يرضى فالخطف هي الخطف بإيشي توتي ومن هذا أصبح بعضهم أن الحكمة بالقلب فتخلص مسلك الروم منه صحبة الخليل الخليلة فإذا جعل تكفي عند حديثك يرجع ما تكفي أنت الغريبة وتفتح الممتع فأشجع مسلك الروم مسلك يجيء من تكفي الغيب فإذا saboda wannan shi alhamdulillah kuma alkhalilu khalilu saboda wannan ne ake so a masoyi na shi sai ga ma na kafu in na kunta magana kunta hadisi kai ne magana ta ya ma ta kafu sun yi shiru kunta ganila kai ne kuma cewa ta ne magana saboda maziyar da jama'a wato hadar kuma وخصوصية المحبة وتمثل من صور شرعية حاصلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليش ذاك الشيء منظر الله بما دلت من آثار الصحيحة تجد أدلة حديثية ذاك الشيء أدلة المنتشرة وانت تشتغلات الشيء مثل القاضي وانت تكلمت بالقبيلة الحديدي من الأمة الأمة الرابعة وكفى بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كيف بيان ولا ايه شرط الشرط ولا لازم ان تلزمه في شيء. الاول كلمه الشرط الثاني جواب الشرط وجزاؤه. وعلى أن تتأذبوا إن حتى قال ثالث الحاحة كنت إن كنت تهتك تبدوك الله صنع الله حتى يؤمن تهتم يشكر الله في أن يكون فلم أنت تتكفر بسرعة كل كفر بسرعة شوف أكفاء الحاحة كل ما تشبهته وجعل التشبيه ثاني وجهها فدخل المتكفر منها الدخل في محل لكن خبر الاسم كان وفي حالة الجبل حدنا مدار مرفوع بحيث اليوم لأنه من أفعال الخمسة والواو دليل الشكل وجميع التفسير في محل الاسم فائل اسم الجلالة مقصود هو الجمعة في محل نسب خبر كان حدنا من كان يسمها وخبر الأرض في محل نسب من فئل الشرق فاتبعوا المسلمين في الجواب والجماعة أجيبوا بكل ما تعمل na wanda ba ya jin annabi aka ce ko ku za a ce ba an kana kan annabi shi ne ba in kuma da zuwa Allah ba ce ya fasan shi saboda ko ina da biyayya ba a raba shi da Allah bai ce a ku so ne ba ce ku bi saboda din yana tare da soyayya inda mutum ya kai ga fasan ba ya maka biyayya ba a fasara ila sai sai a ce suna mu'amala ya kira kan da kana fata kuma ma wasiƙa ya wanda ban zai ka ba na iya bacci ya kafa da zuciya ta ya ma rere zuciya ta ya inda ina ganta ina jin yunwa ko na koshi kuma wannan mutane banza a sha ba kuma ta ya ran kuwa kuwa ce kuma ko ka ya wuce da na jin kishin gina ko kishi ko kan sai ya wuce ke ka ga amma da kuma ya salamu da kai ka ba an ta kira magana ne da ni ka ta ji kiyarsa kai ma ka ji da magana ne da ni wanda a yi cikin ya ka cikin mutane bana ayoyi masu kai da bukata cewa wani wani matsaki ya zo kusa gidan wani da ya wato ya kai wanda ya mallaki duk sha'anin duniya na kare ba a kan da sai kun baro rajin duniya gaba daya ya zai daga kai amma na ji daɗin wannan magana ta ka zo gobe da kanka ka zan ba ka fa ka ku kusa zan haka shi ne murna ya ta murna duka da kai ka sa kofar gidan mutum idan ta kan kuke na a zaune ya ta masirani ya ta masirani ya gaba ya ɗauko masa ya san da kuka zo karɓa shi an ta na ce zan ma da sako kuka kuka kuma ta ji daɗi to alkalam da kalam wato da yadda mun nuna farko da ran duk duniya Allah kake wato mun da duniya ta ran duk duniya Allah kake amana ji dadi da kai ma ga ma magana da zaka ji ko kuma ba ko da kace ban ba ka sa da jira ka da yamma alkalam bil kalam to duk da kan da kun yi na haka wato aure ta kare ka kawo mata kaya abinci kare ko kuma shinkafa ta kare ba abinci su dawo cikin rana tana jin yunwa aka ɗebo abokan ta cewa ku zo yau zamu je mu ci abinci mu jira mayata suka yi kasar abincin yana nan shinkafa tana nan ɗanya wannan wato kayan miyar suna nan ko ɗan ko su daga inda ka aje ba ba kana lafiyar sanar kuma ba wani magana ba wata matsala kana shiga ta sanar zuwa mutum wanda da kafa ta so in ta hawa ina da zaka da na abinci ai ina son ka ne amma an kace in ba zan ba in kace in bari ba zan bari ba shi yasa ma da kake da jinki na ki amma ina kanta ba wanda nake son in jira kamar ko kai ka kame mata waka da mai ba ruwa take a ni ba zan koma ruwa ba na ga ma da kai ne abin da kake shi ba zan ba ka wanda kake bari ba amma kuma duk da ka da kake ba abin da irin koyar da ake cewa wa annabi sai da mai waka ya kai ya kalle ya rawa ya kira da annabi amma annabi ya ce abin da bai ba annabi ya ce ayi ba kuma ana kin da kake ya ce shi ne annabi to in har da za ka fassara abin da matar ce masa a matsayin ba don da suka fassara abin da kake wannan ba matsayin shi to dan kai ji a kace ya rubu da ya dan dinka ya dan ya dan ya mutu sai ne da ake faɗa ma ba da dabi'a su sahabbai ba sa kiran annabi da ya Muhammad Rasulullah ku ta kira nabi Allah haka amma bai kira shi da ba sai ya ayyuha rasul ya ayyuha nabi ya ayyuha muzammil ya ayyuha mudaffir amma ba kuma ya Muhammad saboda jinna ma shi da kuma darajar sa ne da Allah ma ke ya kira shi da mukamin sa bai kira shi da mujarrabin sunan shi ana neman malam Haruna Al-Mustafa da gida ya rika da tajin daɗi ana da wanda lafiya حتى عمل التفسير ما لم تكن فهكذا أن هذه الآية ما نزل لحد وما آية أخرى قال الحلال انما يحب محمد ان يتخذ ان يتخذه حنانا ولا تشعرون كما اقول الثاني كما تكلمت النصارى ان ثمن مطلق كما ان كنت تلك الكوتا فانزل الله ايضا لهم فعلا تشهد الايه قال بعض الشيء ورغم لنا ذاك الدرس ان كنت كلام آل تشهد على تعبد هذه الايه فاقول الله والرسول إذا الله سبحانه إذا تعبد الشيء يعبد الله فالأمر هو شرفا في أن يتعرى متقوقك بأمرهم بطاعته حيث كواته وأنا هذا طاعته يكون يتي أبقى الله أبقى أهله ثم توحدهم على التغني عنه حيث يحكم وانده يكيد كيد غد جيلا لأجل أن يمت على الأمر والسمع ذاته قوله تعالى وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ثم تتكيد غد عن حديث to Allah baya son kafirai sannan waɗanda suke kai da kai da soyayyar Amurka da su ko al-Amr al-Akbar ko al-Shirk al-Akbar وقد كان نقل الإمام أبو بكر بن فيعته عن بعض المتكلمين كلاما يفرق بين المحبة والذلة شلون ما يكون يا هكذا كده بشكل يقول على مدى معصوم حدودي يقول في بس إشارته yake domin isharar ce abinda mai shi yake faɗa a tattare da ya ta fadin mai kamun hadda shi ma yana nuna matsayin kauna alal ko ya zartana guda ɗaya ranar da bin mutarfin da halittu ma ba da za su kawo abin da ya kawo gefen shashin abin da ya kawo da su zai shirin da ya zai abin da bayansa domin zalika yana da wuta ta al'adun da ɓashi alhalilu da kuma da shi ta ɗashi shi kamar kuwa wata annabi ya ce yana sabuwa da Allah ne da ya fita قوله وكذلك نريد إبراهيم ملكوت السماوات والأرض حتى لو يكرهون أن إبراهيم بالتقدم في السماء والأرض والذين يقول إليه بدين قوله فكان قام كحسين أو حسنا فقال لنا أيها تبقى يقول على الخليل الذي تكون تذكرته في حج القمر shi da ba a shi ne wanda gafarar da za a yi masa mata da yin shi masa gafara min ainihi da faɗarsa wallafi a tsama'u an yi wannan sabbin kafin a cikin maji wanda nake fata nake sa rai don marmari nake karamar da ake yi muku sarsarai na ranar cikin addini ranar aljama kenan wallafi da allazi mafi ne fi hajji shi ko wannan shi ne wanda aka ce maka an ba maka gafara ya ka ne shi ne an maka gafara ba wai na kare bane in kawai ne ka tabbata da yadda shi ne sallahu ma ta tsakin da hu sai da ma'abun nabi an gaba da sallah ko iya gida an san ba shi kun da sallah Ali da kare mutunci ne da niyya an na'budu al-Allah dalilin yana cewa ta tinka kani da rana kada mu zai ba ya fata wallahi ila da إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويكفركم الكذب. أدل على يكفيه التكفير كذلك لغير القيام أو رسالة هي نفس ويكفركم وفي هذا الجزء ذكر تتسوى في الكتب علامة وقد عن هذه المقال المنفر بعض الكافة من تقديم المنفرات والأحيان نجيب في مثل فتح عليه حالتين وكل وكل يعمل على شاكلته كل يعمل على شاكلته تمثيل يتقون فربكم ألا أعلم شيء وكتين يقول أعداء كبيرة دوام الشبيرة دوام wanda ya ƙarshen babu karfi da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi فقليل وبلغ كل العاشر في تقديم بالشرائع والمقام المعمول. يقول أن لا أعطيك كفر أن صلى الله عليه وسلم عودا سيكون لكم مقام المعمول. لأن يكون في شيء كما النبي. سبحانك yarinyar da aka yi bayani ta a shekula ne shi ne aka ne an taya wa shugaban da mu ya ce ya ga daga da ya yi ta za ka Allah ya maka kuma ta wannan kuma ya kula da mu da abin da ya ce da kare kuma akwai malam wanda rubun na amma zai ta kai kuma ka kai amma yana da amma ya ka ko ya ka ka da na ido Allah ya maka yarinya ce mai kuɗi sosai a halittun masu da lokacin da za a wura auren da zane da ta shi a cikin da ya gidan iya ya ce take da za a wura auren da zane da halittun na wata yau suke ita da wuri halittun na wata suka ce sosai ya ce sai gidan ba ba da can a kan zane da zane a cikin danto a bi shi da ɗaura shi ya ta gudu shi ya ɗaura da kuma Allah ya ka ta haihuwa zuwa ko wani shi ne ka yi faɗa ko kuma rashin lafiya haka dole ka farka mu ke kai haka Allah ya maka rahama Allah ya kai shahadata na rafiya da kai akan wajen haɗuwa da kuma aƙida kuma wani ko min hada abbara ba hadu kullat daga wannan ne wata da fasa a ta'adiyar yana na tabbata ko bayani وليس امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج بعيدا على ارائك وقال يا سيدي فتوها mata waɗanda suke tsofaffi ɗan mata da dukan su da ba su kudu da yadda su suka kuna kuma aure da suna ba su kowa wa amara da hulya da kuma ya ina kuma su jinin al'ada an na al'aina da hulna al'uka da mutu ne ne ƙarshen masallaci kawai kama da yi kujiya su ba don nisan ba gani an asuwa da za a yi ne su shafi hukuma wannan su da Allah malam da ta ka menene kuma menene a yi a rage an kama nan ta da rubuta ina rubuta ba an sunna da hadisi kan bangaren suka ne alhadin na nuna kama ubida da nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw ta'atin aw qawlin khalqi aw waqtin khulqi aw qira qabla هذا البعث أنا في حديث يا ترى أبو بكر أيضا منظم الله يمنع نبي أبدا منظم الله يعيشها na uku abin da aka aikata a gaban manzon Allah ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani Allah ya sani ba ce ko ya kai ba na uku ruwai ko kuskokin manzon Allah na hali na biyar ruwai ko kuskokin manzon Allah na ɗabi'a na shida bayar da labarin manzon Allah kafin aiko shi na bakwai karantar da sirar manzon Allah ba aiko shi تقول الشريعة كنا أول شدة عزيزة كنا ومن كنا عيشت لا يمعلم كله شنو أبوك أنت عايشة على كلامنا عندما وهو أكيد أكيد أنت عاد السنة شنو وند جرالي أو تشرب له بدأ أكيد كذا ما نفكر جرالي أكثر كنا لا يكون في أمر على السنة بعد كذا كم ترى عايزة تكون ما لنا shi an ra'ayi ne ko yana da nawa yanzu zan tafi na ra'ayi na gani amma an sunna ce zan kalla ba ko ina jin daɗi ko ba na jin daɗi ko ko da mun kan na wa na shi ya halin sunna in da kan ya ina da kan ya kira ka sunna ya dangana da haka ba wasu malaman sunusi ko ko malaman hadisi ko ko malaman ko ko malaman cikin ko ko malaman alƙa kowa ya da suna da ko a ga malaman gura nasarar ne ne ke ko suna cewa a kuna yana nufin hanya kai ko da irin hanya hanyoyi wannan da ya fice har da zawo insani ila rufa shin ne ya fata makan kyautatawa sai dai kyautatawa amma wanda ya kyautata a kyautata masa ko wannan tambaya kuke wannan yake don Allah malam Allah ta yi kuke yan bid'a suna kafa hujja akan mai yi mai lissafin gudun tayyiya suna cewa wani gudun tayyiya ya rantse hafta ko suna cewa duk wanda ya yi maulidi don sunnan zagayewa haihuwar annabi to Allah zai ba shi lada don Allah ya da mu ne da gaskiya wannan magana wannan magana ba gaskiya ba zan zo muku insha Allah ya kafi ne zuwa al-lissafin da yake ba wa قال فتحقاه العلم na zai ke yana kuma ƙarya da yake masa karanto su jumlar yadda ya faɗa ya da bambam tsakanin abin da ya faɗa duk yadda ya ce ibn tayyar tsarkuri na yanki kowaye ko malam waye ɗan ya wuce ibn tayyar sun zo muku da littafin karanta muku hakimu wa in Allah ya san Allah ya yana da zama da kuma waya kina maka kana nan har kawai da littafin mun gama karatu ya karanto jumla ku ji yadda ya faɗa kuma ka aina da abin da ake kira ya faɗa. Wannan ko ba duniya ko ku ne a kan maganar masallaci da aka yi shi. Wancan an je kuma zuwan ya yi tasiri. Kira ka ranar sha tara da watan hudu talata mai zuwa ke nan za a koma. Kira ka yan su da mu. A yadda aka yi bayani a wajen gara su suka cewa a Najeriya hakkin duk da za a rinka sauƙaƙi a yake yi. kuma abin da yake haka kai a kai ta kan wannan bakal ta rushe da mun ce mun gane gina abin da wani ya dauki shi a cikin gina gina shi kai shi ya sa da muke yi za a kawo gudu ko a gina gina shi ta kuma ba ta da wannan hadan sai mun ya dauki shi zai gina mu amma abin da muke so a duk karar abin a tabbatar da saboda domin ba su gaba da rushe matakai idan aka da wannan nauyi sun ce a kan wannan mu zo ƙarshen alƙalin ƙarshen abin da yake so ya ce mai zuwa mana kan maza ka biyo maliki a lokacin kowa wani ne a kan maza da rushe masallaci da kun zo kun kai a kan mutum ko wani rushe masallaci ya ce kuma ya ce maliki a jama'a da wanda ba ne. Eh, kalau kuat, yang kamu, yang kamu kuat, yang kamu ya itu waktu kita apa menjadi apa apa saja mbak sama ada yang bisa ditanya ada yang bisa ditanya ada yang bisa kembali nanti ada yang bisa ya kita tanya juga lah apa orang yang kuat mbak nah kalau yang kuat itu kita kita baru memakai saudara Thank you. tana da tasiri kuma tana da amfani ya ka ci muna da cikin da duk mutane irin wannan wanda ya tsaye da aikan ya fata yin da ya zai cikin tsoron mota ta mu jiran kuma kada da mun haura jikawa mun da shi yau a wanda yake yan da mutane na kai guda shida da haka ne kuma yau mun dawo kada da ta mun fito daga farko za mu kaduna nan ma kuma wani kawai yana kan titi kawai sai ya fata mu kuma muna cikin da sai da ka shi gari da wani an da ta kuma da mutane da yake yi wani mutum ne kansu da Allah ya ce ma gadi mu ko sun ta tsaya ta ka ta tsaya mu ta kun ta tsaya sai an fara yin ta a wani kuma ai da ya kamar wannan shi ne amfani a kai addu'a Kana ta ana addu'a Allah ya kiyaye Allah ya da nasara cikin harkokin na rayuwa Allah ya da mutum da rayuwa mutum Allah ya da ta da rayuwa Allah ya tuna ba ya cikin kwana duni Allah ya raba da dukkan musulma da bala'i da sarki da kasara da siya Allah ya tsaka mana da albarka a rayuwar mu ta gida da faraje kare mu daga dukkan sharri ya kuma da ya'yan da da sana'a da kasuwanci